ومشاهدين أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم الناصر الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره الكدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسطة الباقية لا زال للأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتاجين والتاجين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قلوب الأقطاب فريد الدهري على الإطلاق حاتم الأتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياسين ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والهداية والرشد بجاه رسول الله يا همة الشيء ادري لنا بهذا المعذر ولتعرف بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله على العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونذرناه في هذا الكتاب حتى تردوا إلينا في وقت احتياج إليه الحمد لله يومنا زمان الدري بيودا da bakwai a cikin jawahirul ma'ani muna fatan ubangiji Allah ya karɓa ayyukanmu Allah ya ba mu nasara Allah ya taimake mu Allah ya samu daga cikin bayan salihai Allah ya ɗauki bala'o'in da ke ƙasanmu Allah mun ba da amanan kanmu da masoyanmu gaban manzo Allah. Allah mun ba da amanan kasanmu a wajen manzo Allah. Allah ka dube mu dan manzo Allah kar ka dube mu dan halayen mu. Albarkan sayyidina Rasulullahi. Qauluhu siratta siratika tami muna magana ne akan Ahmadu. Hadaran Ahmadiyya ta manzo Allah. Waye ya gode wa Allah cikakken godiya cikakken godiya Ahmadu shine manzo Allah shine ya godewa Allah cikakken godiya waliza sammahu ahmadan ahmad man fis sama'i wal ardi shine mafi godiyan wanda ke halittar samai da kasai babu wanda ya gode wa manzon Allah ya gode wa Allah kamar annabi Muhammad waliza sara ismuhu ahmadu eh ahmadu kuma lillahi ahmada man fis sama'i wal ardi shi yafi ko duk kaunu ba wanda ya gode wa Allah kamar annabi Muhammad sannan kuma shine ahmadu lillahi shi wannan ahmadun na Allah ne shi wannan ahmadun na Allah ne saboda haka muka zamo kuntum khaira ummatin mu da muka zama fiye yin al'umma mun fito ne min ta hati ahamadan daga ƙarƙashin ahamadu to shi ahamadun nan shi yasa aka ambace mu ummatun hammaduna mu ne mutanen da muka fi kowa godiya a cikin al'umman da suka wuce kowace al'umma ta yi godiya irin nata amma hammaduna masu yawan godiya al'umma annabi muhammadin duk wannan mun samu suna ne daga cikin annabi Muhammad daga sunansa Ahmad Ahmad shine akmala man hamidallah ta'ala min halqi min jami'i jihad shine mafi cikan wanda ya godewa Allah cikin dukkan halittun da Allah yayi ta kuma kowace fuska a kowace fuska manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya godewa Allah a kowace fuska kuma godiyar ta cika waliza Sara Ahmad to siraɗika tani shi manzalan nan shine siraɗu shine hanya kuma attamu cikakken hanya eh siraɗika hanyan kannan ya ubangiji attamu wanda komi ya cika a wannan hanya isti'ira lahu sallallahu alaihi wasallam ismu sirat an yi isti'ara ne wa manzo Allah kan sunan sirati li kauni domin shi manzo Allah shine shiraɗan bai na yadda haƙƙi shine hanya tsakanin zuwa wajen ubangiji baka isa ka je wajen ubangiji ba sai ta hanyar annabi muhammadu babu wanda zai zo masa ba wanda zai zo ubangiji ta wata hanya allah ya karɓe shi sai ta hanyar annabi muhammadu saboda haka annabi shine siratan hmm la ubura li ahadin ila hadratil haqqi illa alayhi babu wanda isa a bara a bara shari'u ya keta hanya a ce ka tafi wani guri ka sadu da ubangiji ba tare ta hanyar mazala ba ƙarya ne babu shine zaka ji muna cewa babu jibrilu babu mika'ilu babu israfilu babu azra'ilu babu wani wanda ya kai a wajen Allah da ya isa ya zo wajen annabi ya zo wajen rabbul izzati ba ta hanyar annabi muhammadu ba annabi muhammadu shine siradu shine hanya saboda haka siradika tani eh al-asqam kenan mafi mafi mafi tsayuwa la'i waje fiha faman haraja anhu duk wanda ya fita daga wannan hanyar in kada an hadartul haqqi wani fasala ya fita daga wannan hanya kuma ya rabu daga barin wannan hanya o mushabbahun bis sirati manzo Allah shi aka shabbaha shi da sirat alladhi yakunu alaihi uburun nasi wanda mutane za su hau fil mahshari ranan mahshar ila aljannati zuwa ga aljanna la matama alai ahadin fi min al khalqi babu wani wanda zai yi kwaɗayi daga cikin halitta fil usul ila aljanna ya sadu da aljanna min ardil qiyamati daga wajen tashin kiyama illa ala siratil ladzi alaihi uburun sai hanyar da ake bi daya yawa kaga in aka ce maka haka akwai wanda ya shiga aljanna bai bi sirati ba to ai sirati manzon Allah ne manzon Allah ne wa in minkum illa kana ala rabbika hatman maqdiya to sira annai muhammadi babu wanda ya isa ya wuce ko ta ko ina ne kofar ɗaya ce ko ta ko ina ne kofar ɗaya ce kamar ramal usula duk wanda ya nemi saduwa ilal jannati zuwa ga aljanna min arzul qiyamati bayan an yi taron tashin kiyama ala jari siratul ma'lum lil uburi ya ce zai wuta wata kofa ba ta wani hanya ba ta nan ba wa ya nuna mar hanya ta ina zai gani makaho amiyun la yara wa la yabsiru in kada an aljannati ya fada wuta kawai wan fasala sun rabu da aljanna wala matama wala matama lahu fil usul ilaiha bai isa ya sadu da aljanna ba kadhalika wa sallallahu alaihi wasallama to annabi muhammadu ne duk da wannan kayan aikin manzo Allah ne huwa sirat al-mustaqim shine ihdinas sirat al-mustaqim kaman ka ce Allah ka shiryar da mu hanyar da hanya hanya mafi daidaituwa Allah ka shiryantar da mu akan Annabi Muhammad kawai saboda kasarar al-asma'i tadullu ala ala sharaf al-musamma ne hmm bayna yadi al-haqqi tsakanin ubangiji la matsama li ahadin babu wanda zai yi kwadayi fil usul ila hadratil haqqi yace da sadu da halaran ubangiji illa bil uburi alayhi sallallahu alaihi wasallam sai ya bi ta hanyar annabi muhammadu wa man rama hadi ghayr al uburi wanda yace ya nufa amma ba zai fita gurin ba in kadawan fasala ya yanke kuma ya rabu wa da wal ina an kore shi kuma an tsine mar eh duk wanda yace ba nan zai yi ba to ƙarya ne ya faɗi wa hadha al ishara saboda wannan ishara ya qulu shaykhul akbari Muhiddin bin al-Arabi yana fada shi ne Shehu al-Akbari. Bi salati cikin salatin da yau manzo Allah izu wa babuka domin shine kofarka ya Rabbi. Allazi man lam yaqshiduka minhu suddat alayhi al-abwaba. Duk wanda bai nufi wannan kofan ba ya Rasulullah duk wanda bai nufe ka ba suddat alayhi al-abwaba. An an to an an rufe mar kofa ba shi da mashiga. Na? eh hanya da kofa to nan kuma yace suddat alayhi al-abwaba sai dai ya ba ai tunda dama ba a shiga kofa sai an bi hanya eh to sai suka dauki dai kawai ba a shiga kofa sai an bi hanya to hanyar ma baka bi daidai ba saboda haka an toshe maka wancan balle kuma ka shiga kofa wa yurid ba'da al-adadi ila istibal ad-du'abi abinda da mai da shi bayan yayi ladari abinda ya rasa ya samu قوله صراطك التام الأسكم الأسكم بمعنى الكامل شكك من الاستقامة وجن صيوة بلا يوجد باب كركتا wannan shine annabi Muhammadu kaga kullum idan mutane suka duba shi ba karanta abu a guje ba a fahimta karatu daban fahimta daban sai ka yi karatu ka cika ɗakin nan wanda ya karatu kamar yaron nan ya baka wahala in ya fahimta fahimtar karatu to a nan ne idan ka fahimci karatu to malamin da yake karantawa a guje masu kada da shi don shi sai ya faɗi larabcin yana ganin kamar ya gane amma kuma bai gane ba bai gane ba sai an dawo da shi baya Allah ka taimake mu shine a man yuridu lahu bi khairan yufaqihu ay fi din a fahimtar da kai ka samu fiqhu cikin tafiya to babu abin da ya kai shi qawlu allama salli wa sallim ala dalatul haqqi lil haqqi wannan salatin da ake ganin manzo Allah kuru kuru da shi kenan wannan hadar eh a cikin jawharatul kabali shine allama salli wa sallim ala dalatul haqqi bil haqqi man la nura wala madada wala wujuda wa kafa billahi muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi salatan tu'arrifuna biha iyyahu idan kana son ganin manzo Allah kuru kuru to wannan wannan ake wannan gabaci ka san kowane guri akwai aikin su kuma wannan ba muna magana ne a mujarradin yanzu kuma muna magana ne akan fawaidu shi kowanne jawharar nan kowanne in kana son ka shiga wani guri ga abin da kake bukata shi kuma ga abin da tsaye da kai in ka zo gaba ki dai kai kawai dan neman dai ka tara jari ne sai a ce ka karanta ta gaba dai kawai amma in aka zo a fitar maka da sirrin ta ɗaiɗai da ɗaiɗai to za ka yi mamaki amma mutane sun gane idan mutum ba da lafiya in aka kai shi jut ba duk maganin jut ake ba shi ba wani department da aka yi ka ta haka ne amma ina za ka je asibiti ina aka kai shi a ce jut shi ne dunkulallen abin kenan eh amma in ka je sai kuma a ce to shi kenan a jut da ya ce department din kaza ne bangaren mahaukata ne bangaren masu kashi ne bangaren masu tiyata ne bangaren masu haka daban-daban wajen tiyatan wannan ba irin na wannan bane wajen tiyatan wannan ba irin na wannan bane gashi nan karan farko kuna zuwa da a hatsi ne a magama tashin kiyama kenan daga nan kuma sai a rarraba wajen hisabi wannan zai a ce wancan shi zai dauka in ba nan ya ce ba daukan ka ka yi hakuri sai lokaci kaza yake zuwa haka abin yake duniya da lahira gaba daya haka abin yake yana daukar shi talatin da uku dari uku talatin da uku Allahumma salli wa sallim ala dalatul haqi bil haqi ilam anna dal'atal haqqi bil haqqi shi bayanan haqqu cikin haqqu lahu ma'ana yani yana da ma'anoni guda biyu al-awwalu na farko fi dal'atul haqqi lahu sallallahu alaihi wasallam akwai bayanan haqqu na manzon Allah min zatil aliyatil muqaddasati bil haqqi yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji yake itla'i hadaransa wayar zatu aidan shi ma zaci ne ya karɓi zaci fa inna zatil aliya zatin ubangiji tajallallahu tana yin tajalli ala zati zati muhammadin kenan bi zatiha a zatin lashe an dunaha babu wani bayansa babu wanda ke daukan tajallin ubangiji in banda ahmadu shine dal'atul haqqi bil haqqi ahmadu shi yake karban tajallin rabbul izzati wannan kaya karatun nan muna maimaita shi ta gurare daban-daban daban-daban don ka gane in an zo sanan wancan a can a ya mutu haƙa'i ka gane babu wani abin da yake karɓan ubangiji sai manzo Allah amma zai faɗa maka da wani suna da wani irin sifa daban in aka dawo nan sai faɗa maka babu wanda yake fita kaga can in aka je shi'uni a yi shi'uni hadarsu shi'uni in aka yi maka hadarsu sajiya in ka je ka koma in ka ga azal menene ta haifar to duk da ka gane annabi muhammadu eh wannan shi ne in ka san haka da yawa to shi ne ka zo kana magana da mutum shi ya san ɗaya kai ka san goma to ya za ku yi da shi ba zai yiwu ba to in ka sani da yawa to ko ta ko ina ce to ai shi ne kaza din ma in ka zo kaza din ka ce to ga yadda abin yake to to ai shine ma kaza to shi yasa aka tambaye manzo Allah shauki yani shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ce ai awwal ma halaka Allah alqalam farko abin da Allah ya halitta ya ce qalam sannan ya ce uktub ya ce ma ana ma ma aktubu ya ce to ya ce da qalam da ruhu da ya ce duk annabi Muhammadu gidan da ya zo yake magana ne kawai amma duka annabi Muhammadu ake nufi kuma annabi Muhammadu ne hakan abin yake kuma eh hakan abin yake na'am min zatul ali al muqaddasa ko fa inna zatul ali tajalla lahu bi zati la shay'an dunu fa kana sallallahu alaihi wasallama shi manzo Allah tajallatu zati bi zati ka gani eh fa kana sallallahu alaihi wasallama lahu tajallat zati bi zati zatin haqqu ta yi tajalli wa zatin haqqu na manzo Allah to kaga haqqu sani hakar sayyidul wujudi me tajallil awwali zatil zatil muqaddasa an kaja ce aliyya al muqaddasa to rabbul izzati ba a cewa haqqu na manzo Allah al muqaddasa ta wancan mukaddasa ce ita kuma tana fitowa ne a hadaran muhammadiya amma hadaran farko tana fitarwa ne a hadaratul muqaddasatul muqaddasa a hadaratul ahmadiyya in ana a hadaratul ahmadiyya to zatul muqaddasa alhaqqu na ubangiji ne idan ta damo haqqu kuma a hadaran muhammadiyya almuqaddasa tana nufin tana ba da kaunu ne babu wani kaunu da yake da wannan tsarkakan sai annabi Muhammad. Abin da ake nufi kenan. A haka da ka ganta aliyatun muqaddasatun amma tana ba wa alam ne. Kaunu gaba ke daya. To haka abubuwan suke. Allah ka taimake mu. Wa tuluwa anha da bayyananta la an shay'in dunaha babu wani abu kuma. Fa inna sababa allazi talat bihi domin abin da ya sa ta yi tala'i akai huwa zatul aliyya lil haqiqatil muhammadiyya ka gani ko anan ta zama zatul aliyya ne lil haqiqatil muhammadiyya ita haqiqatul muhammadiyya ai akwai haqiqatul ahmadiyya ahmadiyya ita ce muhammadiyya ahmadiyya ita ce muhammadiyya domin muhammadiyya asalin ahmadu ne ai wa shukka lahu ismuhu li yajilluhu ka gani wa shukka lahu ismuhu Allah ya raba sunayensa gida biyu ya raba liya jilluhu saboda ya ɗaukaka darajar annabi Muhammadu wa zal arshi mahmudun ay muqaddas kenan hadartu zatil aliyya al muqaddasa wa zal arshi mahmudun ubangijin al arshi sunan shi mahmudu wa hadha shi kuma wanda nake gaban sa in ji mawakin Muhammadu shine annabi Muhammadu ka iya bambanci tsakanin Mahmudu da Muhammadu ya ce wauni ko za ka cire. Wauni za ka cire. Kuma a gaban annabi ya fada, annabi Muhammadu ya mashi shiru. Mahmudu, kawai wau da aka cire ga kuma Muhammadu. To kuma sunan Allah ne Mahmudu, abin godiya. Wannan kuma Muhammadu, mai godiya. Abin. wata jaliya laha da tajallin da ya gare ta kana min an zatul aliya yayi da ne kan zatul aliya al muqaddasa al munazzahatu tsarkakkiya la an gairiha ba watan ta ba haza wannan shine ma'ana dalatul haqqi bil haqqi shi ake nufi dalatul haqqi bil haqqi wa ma'anar sani a ma'anar farko kenan ma'ana na biyu dalatul haqqi wato dalatul haqqi wa huwa tawali'ul asma'i idan aka ce maka Allahu sai aka ce maka Ar-Rahman to bar Allahu tunda akwai rikici akai in ba mutum karatun sai yayi nisa ba zai gane abin da ake nufi ba amma Ar-Rahman annabi Muhammad Ar-Rahim annabi Muhammad idan ya ga maka wa marsalna illa rahmatan kaga rahman kina arrahim ko mazala ne lakar ra'ufur rahim kaga ni arrahman arrahim almaliku almaliku sifan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam domin malakal alam gabaki daya ka sauka ko ina ce kaga siffar manzo Allah kaga ashe tajallin asma'u ne dawali'ul asma was sifatul ilahiyya an yi itla'i na sunaye da siffofi na ubangiji allati majmu'aha wanda matattaranta huwa ainul haqqil kulli ta inda zaka ga Allah ko ta kowane hanya to a jikin wannan asma'u na ga Allah ya zaka ka gane Allah zaka gane Allah ne saboda halittar Allah to halittar nan da ka gani shi ka gane shi to majma'insa manzan Allah ne majma'insa gaba ɗayansa manzan Allah ne bi jami'i ma ta farra'a na ha ta bangare ko ta wani bangare min al-ahkami ilahiyya hukunci ne na ubangiji wal maqadir rabbaniya da abin da ubangiji ya kaddara wal lawazimu da abin da yake lazimi wal muqtadiyatun da kuma abin da aka hukunta al-mulazamatu li tilka sifati wanda ya lazimta ga wannan siffa wala asma'i da sunaye fa majmu'uha taranta huwa ainul haqqi kulli shine ainul haqqi al-kulli fa kana sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya zamo bi haqiqati al-muhammadiyya mutla'an laha haqiqarsa ta muhammadiyya ta yi tsala'i ne ga wancan haqiqa hakun ko jami'an kuma ta tattare lai haƙaƙi ga haƙiƙata wa ahkamiha da hukuncinta wa muqtadiyata da hukuncinta walla wazimiha abinda ta hukunta walla wazimiha da abinda ya zama dole fa kana tuluha sai ya zama bayyana ta fi haƙiƙatul muhammadiyya a haƙiƙatul muhammadiyya an ma dakil asrari sai ta zama tsantsan mada ce ta sirrori as-sifat wal asma'ul ilahiyya siffa sunaye na ubangiji allazi wa sababul mu'abbaru an hadil ba'i shine a sababin nan wanda ake masa ibra anu bil ba'i da ba fa kana tulu'ahu fi sallallahu alaihi wasallama to wannan bayyanan ba din shine ma'ana ismullahi asma'u ismullahi asma'u ne alif ne ko alifin Allah ya magana ismu a alif ne Allah ya magana shi ba'un kuma hadartul muhammadiyya ne asalin komai sunan ismun lahir rahmanir rahim ne sai aka rage tsayin alif din sai kasa sai aka ce bismillahi kaga alif ne aka rage mata tsayi sai aka sa mata digo to wannan ba din ita ce almu'abbaru an hadil ba'i fa kana tulu'ahu fihi ai anan ne komai kasance shine bi kana ma kana bi ai ba din ya fito ko bi kana ma kana da ni komai ya kasance kasance bi kana ma kana wa bi ya kunu ma ya kunu kuma da ni ne duk abin da zai yiwu zai yiwu kaga ba din dai to kaga alif shine farkon samuwa ba shine shine na biyu samuwa sai ya zama halara ɗaya da ka kalle su wannan yana sama shine zatul aliya abin da yake kasa shine hadaran sai da lojodi shine digon bismillah bismillah ismullah ne ismullah ne sai ya zama bismillah bi ma'ana bi ismillah bi ismillah ne sai aka mai da karka mai karka yi tsammanin alif din ba din ne yake gaban alif a saboda haka ya ce maka bismillahi kawai amma ismullahi ne sai ya ce maka bismillahi kai ma in ka zo digon ba din a karkashin alif din zaka sa a wani wujudi eh gashi nan ga dan wani digo to wannan digon nan halqu ne eh wannan alif din shine asali shine rabbu kuma ka ga maganan da Allah ya yi da ya halitta halittar ya ce masu alastu ai da alif ne Allah ya magana alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijin ku ba bi kaza bala aya nan ne fito su suka amsa da baɗin kaunu gaba ɗaya to waye ala ra'asihim sayyidina rasulullah shine abin da ake son a gane hmm manzo Allah kenan Allah ka ba mu albarkacinsa. Fakana tuluwa Fakana tuluwa hafi sallallahu alaihi wasallam bi sababu asratiha. Sai zama bayyanata da sababin surorinta wa anwariha da hasake-hasakenta fa kullaha haqqun dukkanta gaskiya ne fa huwa ma'ana dalatul aqib laki sani kenan wannan ma ta makiyamu lokacin da tsayuwarsa ta tabbata sallallahu alaihi wasallam fi hadal maidan a wannan fage bi hukukin tajalliyaini yayi ya bada haƙƙi ta wajen tajalli guda biyu almazkuraini wanda aka ambata wa tawfiyatuhu da cika shi bil wazaifi da aiki haddamtuha khadamt khidmatuha na hidimanta wa adabuha da ladabinta duk sun cika jumlatan wa tafsilan ko ta ko ina sun bayar wata kamilihi da cikar salim qadil yace hadil ubudi yace babu wani abdu ka gani a lastu bi rabbikum qalu ba la man ajaba haza abdun kenan eh a lastu bi rabbikum ba ku yadda ni ne ubangijinku ba bala eh mun yadda kai ne ubangijin to waye suka faɗa ai abdu ne to wannan cikakken ubudiyya alkamila ubir an hada al-itlaq sai aka yi masa fasara a wannan itlaqin fil salatil bakariya cikin salatin da Muhammad al-Mustafa al-Bakari yayi wa manzon Allah bi kauli abduka min haisu anta bawanka ne ta inda kake min haisu anta ta gun da kake ya ubangiji duk gun da kake in kace man kana Allahu rabbuhu fa Muhammadu rasuluhu man kana Allahu laysa lahu abdun siwa rasulullah bawansa shine wa kullu mai ne shi ibrahim yake fada eh wal anamu abidi abidun me farkon baitin sadar sadar baitin huwa al abdu haqqan haka ne a wannan qarrabar inayatin nake magana huwa al abdu haqqan wal anamu abidu eh akwai wancan wal haqqu abdan wal anamu abidu abidi wato dukkan bawa na gaske annabi Muhammadu ne sauran kowa kuma bayan annabi Muhammadu ne wal anamu kama ce kullu abidan lahu amma shi shine bawan Allah su kuma bayansa ne to anan kaga aka ce in ma ka za ta to ya zama shi ma an mai shi Allah kenan ba haka ake nishi ba sai a koma magana sai na aliyu man man allamaka baban min al-ilm fa ka annama abuka fitin in sha aba wa in sha astaraka wa in sha ataka to in ko za a za a sai da kai ko za a bautar da kai ai ka zama abdu to waye sanar da duniya da ilimi saboda haka a nan ne ake nufin ya zamo abiduhu dukkan mu bayan annabi Muhammad ne saboda ba wanda ya san wani abu na addini ba ta hannun annabi Muhammad ba. Babu, babu wani ilimi, ta yi can ma baya markazil fuhumi wal ma'ani, waye malamin duniya? Saboda haka to shi kuma man Allah maka baban min al-ilmi faka annama abuka fi dini. in sha a ba in ya so ya sai da kai wa in sha a taka in ya so ya yantar da kai wa in sha taraka in ya so ya bautar da kai to dole ka zamo bawansa to in ka zamo bawansa ba an zamo ba to wannan wannan babin malamai suka ce to dalilin da ake cewa mu ibadu ne na manzo Allah manzo Allah shine Abdullahi shi kuma an gane na'am shine kama huwa abduka kama yadda yake shine bawan kamin haisu kafita ismaika domin kowane suna na Allah manzo Allah sai da yi masa bautan da ya cancanta saboda shine abdu da ya bawa kowane haƙƙi haƙƙinsa na rabbul izzati amma dukka wanda ka sani ya gajiya babu wanda ya iya bawa Allah haƙƙinsa ta kowane guri sai annabi Muhammadu yawa to min haisu asma'i ko sifatika ta sunayenka da siffofinka qawluhu alkanzul a'azam taskan nan mafi girma yani alladhi wa jami'u li jami'il asrari shine wanda ya tare dukkan sirrori wal ulumi da ilimai wal ma'arifi da sanin Allah wal futuhatu da fatahi wal fuyudu da kwaranye-kwaranye wat tajalliyatu da tajalli azzatiya ta zaci wa sifati da siffa wal asma'iyya da siffofi da sunaye wal fi'liya ya dauki tajallin ya dauki tajallin sifa ya dauki tajallin asma'u ya dauki tajallin aiki ko babu wanda ya dauka wasu suriya ya dauki tajalli kuma na sura falamma kammala fi sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-jam'iyya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada wannan juma'a gaba daya kana huwa kanzul azam manzo Allah shine ya zama taska mafi girma ba azimo ba a azamu yawa ismu tafadulin ne eh iz tunda shi manzo Allah bi sababi zalika da wannan tustafadu minhu jami'al matsalibi ake fa'idantuwa da duk abin da kake nema ka zo gaban annabi Muhammad za ka samu duk abin da kake nema jami'al matsalibi in ka zo gaban annabi Muhammad za ka samu shi yasa za ka ji iyayenmu saboda sanin annabi komi in suka yi sun lakana masa shi ta kofan annabi ne ka shiga wajen Allah baka ba Allah ba iya dawa da shi shi kuma Allah yana neman adabu ne da da fahimtanka ka ji irin in ka ji yadda Allah kai ne mai shi mu kuma mu da komai Allah idan baka ji tausayin mu ba wa za mu kama ka ji irin wannan kalmar ai ka san wanda ya iya magana ne ce Allah za ka ba mu ka ba mu ba za ka ba mu ba oho ka yi mana ai ka ga waje yi ba eh mu mun kullun sai mu ta addu'a a kyale mu haka kawai sai a dinga ba wa dan su ake kana da jal kenan dama naka ne ko ba ka bane to za ka ga sigan addu'ar ma sai ka iya in baka iya ba baran baran da ku yi da Allah ya kore kai ci tashi dan iska haka ne saboda baka san adabun su'alin ba ba a gaya masa eh wannan nawasi bin saman ayyukan da yake cewa wa in kana la yarjuka illa muhsinun Ubangiji idan ba wanda zai ƙaunace ka sai mai kyautata maka, to mu idan muka towa za mu kama. Mu ba mu kai mu kyautata mu. Ga shi nan kuma muna tare da kai. To Ubangiji kai ne za ka kalle mu ka. Ba mu da wani raja'i sai wajen ka, ko da ba mu iya zama mutanen kirki irin wanda kake so ba. Ba mu da wani raja'i sai a wajen ka. tare da kuma mu kuma ba mu kai mutanen kirkin da suka zama mutanen kirki ba an yi haka tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in aka yi rasuwa in aka zo wuce da gawan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yaya halayensa sai mutumin kirki manzo Allah ya ce to fa wajabar lahu yaya halayen wanda ya mutu a yi sai a hankali ya ce fa waje ba alaihi to sai aka zo da wani sahabi ya rasu sai sahabbai ba su yi magana mai kyau a kai ba sai na babakar sai ce wallahi ya rasu lai mutumin kirki ne duk sauran suka ce a ba mutumin kirki ba ne sai na babakar ya ce mutumin kirki ne wannan yana daga cikin abin da malamai suka ce a bangaren usulu idan sayyidina babakar ya shaida in duk sauran suka kauce ana dawa kan sayyidina babakar ne ana dawa na kan sayyidina babakar sai ka ci to manzala sai tashi ya yi masa abin da ake yi na mutanen garjiya ba ka dawo sai jibril ya zo jan manzala ya ce ya rasulallah ina rabbaka yi kure yi salama ubangiji ya ce gai da kai shi ka tambayi abokinka abubakar ne ya duk uwansu sun ce wannan mutum ba mutumin kirki ba ne shi ya ce mutumin kirki ne sai manzo Allah ya gaya wa sayyidina Abubakar Siddiq sayyidina Abubakar ya ce ya rasulullahi da ba mutumin kirki ba ne da ba mu gan shi cikin wanda suke yakanka ba ba mu taba gani ya shiga cikin wanda suke yakanka ba saboda haka abin da ya sa suka gan shi ba mutumin kirki ba ne so suke halin su yi daidai da irin halin shi yi daidai da irin naka nasu kasan kowane abu in abu ya yi daidai da kai sai ka ce ya maka ko a masallaci ne ko aka yi ashara eh za ka ce ya yi daidai ya yi daidai saboda ya yi daidai da ra'ayinsa kuma duk wanda kuke artabu da shi ai abin da kake so ya yi daidai da ra'ayinka ne bai yi ba to wannan sai sa duk in kun sa maka yi mutum ya zama mutumin kirki bane allabul dinsa ne yake gane haka to kaga daga wannan ne zaka iya ganewa zaka mutum ya zo ya kumfan baki yana ta faɗa in ka duba level ɗinsa amma ya kawo level ɗin da zai gane abin ba haka ba wata rana kuna nan ya zo ya gane gurin in ka zo sai a yi abin a gaban shi sai sun kwai da ba zai magana ba kuma a baya ya yi dambe akan haka ta haka abubuwan suke to dole baya yiwuwa kowa ya zo mustawa ɗaya dole sai wani ya wani ya kai wannan wannan haka haka to abin da ake ɗauka kenan sai a ɗauka a gane idan muka ce ya rasulallahi ya rasulallahi muna da damuwa kaza da kaza da kaza da kaza wajen annabi muke kaiwa ƙara ya shigar da shi wajen rabbul izzati ba za mu iya ba in maza Allah ya kalli abin ya ce ubangiji a yi masa shi ga sai a zartar a yi masa to shi in ka ce Allah kaman Allah kamun Allah kamun Allah kamun danwa ka san Allah ne kiran gona kake yi baka san komi ba amma ta'alluki da annabi Muhammadin to sai ka ga an saurare ka saboda ka kama kofa in mutum ya kasa ganewa ka zo a ce yan fashi sun kewaye gidanka misali ko yankin nafa sun zo da bindigogi sun kewaye gidanka sai ka ce Allah Allah ka kwace ni haka da ka yi ta faɗa eh Allah ka kwace ni a ranar kuma shirya da Allah sai ya zama akwai DPO akwai kyaftin kaza akwai kaza kaza suna tare da kai kuma duk kasa ka ci kai kyale su banza barin kama Allah ina ganin ko za ka sha wuya amma kama wa'inda Allah ya ajiye a madadin kofofin sai kyaftin wani ga su fa sun zo DPO ga su inspector general kaza kaza yaya ake ciki kaza kaza yanzu nan zaka ga aikin Allah kai ta faɗan Allah Allah zaka sha wuya ka kira wa'incan sun da zo su yi aikin Allah su ne kofofin shi ne duk wa'innan majmu'at ga baki da annabi Muhammadu saboda haka idan ka kama su annabin ka kama ka gane Allah kira amma ka ce a lokacin da ka yi sabon fafa ka zuba ruwa ka sha a cikin koko ka sha wahala eh eh kuma suna zuwa wancan da su watsi amma ka tsaya ka ce to a lokacin da ka ɗauki tarbi za ka kira Allah za ku daidaita? Ba zai yiwu ba, saboda ya ajiye maka masanit, wal asbab, wanda da su za ka yi istimalat, wanda istimalinka da su ne a lokacin kai mu'amala kuma da Allah, kuma a lokacin kuma ka fahimci Allah. In ka yi haka to shi ne za ka samu da abin da ake nufi. To in ka ƙi, shi kenan sai ka faɗi. Allah ya kiyaye. Abin suna nan kusa da mutane amma kuma mutane ba sa gane shi. shi ne sai ga cewa ka yi shirka babu wani shirka mai abin ka kira shi ne kuma da abin domin shi ne makali walin mana da baye baye wani fiyodu shi ne kuma mai fa'idodi addiniya wa dunawiya ya ba da na duniya na addini ya ba da duniya ya ba da lahira min al'ulumi na daga ilimai wal ma'arifi da sanin Allah wal asarari da sirrori wal anwari da hasake hasake wal amali da aiki wal ahwali da halaye jama'a ku lura da wani abu shi ba Allah aiki yake so aiki yake so kawai yi mar aiki Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim ba an yi ba nawa yace zai bani ba zai dauki goma ne ya baka ba sai kai daya kowane lokaci kana son Allah duk lokacin da kake son kai wani abu Allah musalla ala sayyidina Muhammad wa sallam da shi kai nafila sai ba ka 20 da kar ka yi ka ce kana so zai yi kowane abu aiki ake nema kowane abu aiki ake nema Allah ba zai dauki abu haka kawai ya baka ba sai kai aiki bi malufasir lahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minin gashi nan mun ji abin sanati falahu in baka zo shi fa falaka nawa babu amma kai sai baka goma dai kai to ba ta ɗaya da ɗaya mana sai ta tun da kai zan baka goma sai ka ta to bari ƙara Allah ba sallallahu alaihi wasallam Muhammadu masu sai ce na baka ishirin Allah ba sallallahu alaihi wasallam Muhammadu sallallahu sai na baka talatin uku ba kai Allah ba sallallahu alaihi wasallam Muhammadu na baka arba'in Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salli na baka hamsin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salli na baka sittin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salli na baka saba'in Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salli na baka tamanin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salli na baka casa'in Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nawa dai goma in kyautan duniya da duniya ne ba goma gabanin gishirin ba kamar na bane percentage sama Allah sai ce na baka ɗari na baka ɗari kenan abin da ake nema aikin imalu imalu kuma a cikin wannan ma level sai aka ce kai kuma waye waye matsayinka kai musulmi ne ko mumini ko musulmi a matsayin musulmi yake baka goma in ka kai mumini dari bakwai ne kowane ɗaya wani zai abin da ci falahu ashar amsala ila sab'a mi ake dhifin in kai musulmi ne kuma ba adadi ɗayan sai a ce kawai a bashi eh a bashi kawai a bashi haka Allah zai ce a bashi eh kuma kai ko ba iri ɗaya idan kana son ka nemi yardan Allah nemi naira goma ka ba wani mabukaci naira goma wani za bashi nawa ne ɗari za bashi wani kuma ɗari bakwai ne wani kuma ba adadi goma niza ne aiki ake nema ka yi aikin kawai ka yi ikhlasi cikin aikin ka yarda shi ne amma ba ka yi ba sai kunkuni sai zagin wanda suka yi kai ne da faɗa nan don ne za a yi wa wani kaza kai me yasa ba ka yi irin abin da ya yi ba me yasa ka yi irin aikin da ya yi kaga kai ma yanda Allah zai ma irin naka kuma shi Allah la yuhdiful mi'ada baya canzawa baya sabawa in kai akwai cewa zai kawo a baka yanzu a yake ganin zai iya karar da kuɗin Buhari amma yanzu shi kansa in aka tambaya wani arziki ke sarrafawa shi kansa bai sani ba rami ɗayin ya daga turuwa yana baka sai kan mutu ma ɗaya sai waiwaya kawai me ya kamata ya maka ya ce ga wani ɓangaren rahamaniya ta ɓangaren mai ce ku je ku ba shi jirgin ruwa dubu ɗaya wannan ala gajeren misali ma na yi in yace a baka miliyan ɗaya ma za a baka kuma ce ba son komai kuma kar ku karbi komai a wajen shi ya mana abin da muke so ne sai a rubuta a take a lokacin sai ce kowane jirgi nawa ne sai ce biliyan ɗari sai ce to mu kuma za mu baka biliyan ɗari so miliyan buhari kenan ba annabi muhammadu to haka abin yake ai ana takura talaka ne don ya yi ƙoƙari ya gane abin da ke wajen Allah ya nema. Idan ya shiga wauta, ya shiga ɗimuwa kuma shi kenan sai gyare shi. Amma abin da ake so ka gane abin da ke wajen Allah ya fi komai, ka nema a wajen shi. Babu mutumin da yake kaiwa wani martaba in ba da matsawa ba. Izala ta taimake ni aini. domin jawahirul ma'anin nan musifan izala ne yasa na rike shi tun shekara talatin da 1990 saboda bala'in zagin jawahirul ma'ani na ɗauki jawahirul ma'ani da shi nake kwana a biyu shi ne littafi na na research ba ga shi shekara talatin da wani abu ba ga shi yanzu ya fita ba damuwa ta da abin da ake faɗa komi kafar gara ma ka ga mushin jaki da ka ga jawahirul ma'ani saboda ya fi dama-dama saboda yadda aka bakanta shi aka munana shi aka ɓoye shi aka ƙona shi aka jefa shi a cikin shara da su ilmaksid saboda mummunan manufa ashe kaga jalali da ya hau kanmu ashe jamala ce za ta fito baya jiyan na wajen taro shekaran jiyan na wajen taro ina shiga ɗakin wajen da zamu yi dina mutanen da suka tashi suna godiya saboda jawahirul ma'ani ni ban san adadin su in dan zauna wannan ya taso in dan zauna wannan ya taso sai na tsaya tsayin dole kawai akan jawahirul ma'ani kuma shin ba wancan abun bane Allah ya rike watakila saboda manufan yanzu kuma ya fito watakila ba dan jawarul ma'anin ba za a sani ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba sai gashi nan kuma ana gani na har ma ana gani na wani mutumin kirki saboda wannan kowa ya zo ya dauke hoto sai da na gaji na rasa yadda zan yi wallahi na da ku sosai ta haka ne to haka abin yake kaga jalala ta zamo jamala amma lokacin da za a yi waye san hakan zai faru ba don ba don haka muka yi ba don mu fahimci menene kawai saboda mu fita mun ga yayin mutanen kirki ne aka zo aka ce mana ba mutanen kirki ba da karfin tsiya aka ce mana ba mutanen kirki ba ne wasu kuma suka yadda suka ce eh gaskiya ne ba mutanen kirkin ba ne aka haɗu da su aka tsitsi ne musu ba sun fada ba Allah ya kiyaye don dukkan abubuwan al'amal aiki ne wal ahwal da halaye wal mushahadatu da mushahada duk wani yana fitowa ne min hadaratihi sai na maulana rasulullahi wa tauhid da kadaita ubangiji wal yakin da yaqini wal iman da imani wa adabul hadaratul ilahiyya kuma ya za kai ka bawa halaran ubangiji haƙƙinta na adabi iz huwa mufizu jami'iha duk wa'annan gabaki da annabi Muhammad ne yake faran yawa ala jami'il wujudi ga dukkan halittu duk wannan duk wa'annan kayan aikin annabi Muhammad ne kuma shi yake faran yarwa kowa ala jumlatan wa tafsilan ko a dunkule ko a rarrabe fardan fardan daidai min gairi shi zuzin babu wani wanda za a ce an mance da shi kowa an ba shi irin nashi ismin fa'idatul kanzi yana daga cikin fa'idan kanzi taska da hasilul matsalibi abinda kake nema ka je ka samu wal manafi minhu abun amfanin na wajensa ne wa sallallahu alaihi wasallam ashe kaga wa huwa kanzul azali akwai wanda ya zo wajen annabi bai samu fetur ba akwai wanda ya zo bai samu gold ba akwai wanda ya zo bai samu bakin dutse ba akwai wanda ya zo bai samu dutsen da ba sayarwa ba akwai wanda ya zo bai sami yaki ba akwai wanda ya zo bai sami gishiri ba akwai wanda ya zo bai samu ruwa ba akwai wanda ya zo bai samu rayuwa ba akwai wanda ya zo bai ga mutuwa ba duk gurin da ake mutuwa a nan ake rayuwa kuwa ba kuwa ganin masu tonan dutse in sun shiga rami in kasa ya rubuta da su ana gudu ne saboda kanzu yana ciki annabi yana ciki amma su sun san shi a kuɗi ne in ya samu ya yi ihu sai na waje ya sani sun gamu saboda fara na wasu ruran annabi mamadu ne wo kanzu da azami to haka abubuwan suke amma ka gane shi a kujeran shi ne tashin hankali to ana nufin kenan kuma wanda ba musulmi ba sun gane sun gane su gane shi ne shi ne tashin hankalin to shi ne famu babu wani abin da mutum zai yi a duniya na rantse da zacin Allah jalala da jamalan na suna ɗaya ne abu ɗaya ne wallahi abu ɗaya ne jalalan na ita ce jamala ita ce tana juyawa ne wani lokaci ta raba hannu wanda ya karye yana iwu ya shiga uku mai dori yana cewa alhamdulillah haka abin yake zai samu kuɗi inda ba a karye ba zai samu ne ba zai samu ba har addu'a zai yi akwai wani karan da suke ajewa akan hanya dole ya tsallaka sai ya karye saboda kwana biyu ba su dori ba a haka ne haka ne wa a haka ne haka ne ko mun taya bai fashe ba muna morewa ne kuma in taya bai fashe bai fashe ba muna morewa ne ai ba za mu sa kusa ne da zanzan ba amma mun ga kusa ta hanyar ba za mu dauke ba saboda ta yi ta fashe mu zo kuna sadaka ne jalala ita ce jamala wani lokaci a haɗa maka lokaci ɗaya ka gane wani lokaci kuma ka kasa sai ka yi gobara ana ihu sai a ce an yi gobaran titi in aka zo aka danna maka wani kyauta sai a ce da haka ne ma da tuci na yi gobara amma karon farko sai an gigita ka sannan kuma sai a sako maka da ruwan fadala duk abin ɗaya ne amma ka gane shi shine wahala kuma yana da wuya ka gane ba ta hanyar bayan Allah ba saboda sai da suka tafi suka gaggane suka yi tamizi suka dinga faɗa mutane in kai kaza fa kaza ne babu wani bala'in da ya same ka to bayan sa alheri ba taɓa yin dare kawai zunzurutu ba sai an yi rana babu wani shidda da ba samu farhu ba babu shi wani kai ka jawo wani an turo maka ne a gwada ka eh wani kai da kanka ka jawo eh irin masu cewa nuna musu kawon tashin kiyaman nan su nuna eh su kaza su kaza kwana biyu kun samu ba kenan wasu sun samu to kawai a mutu eh to za ka ga wasu su suke jawo kansu shi kenan sai Allah ya kan kyale su sai sun mance sai a jiro musu wani dan bala'i sai kai kuma suna cewa wallahi ba sa son mutuwa su ba suka ce za su hura kaho ba an yaka da sabon manzo Allah ba laita lana misli bi badari da suka sha ni'ima suka sha ni'ima suka ce ina ma a dawo da badar yanzu wanda ba musulmi ba su tafu manzo Allah ce in idza sa'altum Allah fas'aluhu al-afiya eh kar ku kar ku fadawa Allah haka baya so wallahi za ku ji ba dadi sai ga uhudu kuwa tayo wanda suka faɗi hakan ko sai ga sunan da bala'i ya yi bala'i kawai ga lamar ja wa lamar ja sai gida ai ta suka gudu suka bar annabi sai Allah ya ce a a a a a a laqad kuntum tamannawna al-maut min qabl an talqahu wa qad ra'aytumuhu wa antum tanzuruna ba ku kuka ce ayi ba kun yi karfi to gashi kun gani to amma na na yafe muku gobe ku kara haka ne to kowane irin abu yana nan a ƙur'ani yana nan a hadisi amma kai masdudun ƙwaƙwalwarka ba ta da faɗi ba ka yi ma karatun ba da ƙwaƙwalwar da tunaninka kake son ka gane Allah ba na cewa ba ya yiwa ba ya yiwa sai an sa mutum akan hanya Allah ce muke mu izwa mufizu jami'aha manzala shine mai barwa iznin fa'idatul kanz yana daga cikin fa'ida na kanzu tahsil matalib wal manafi minhu ka samu duk abin da kake nema da amfani da gare shi qawlu ifadatika minka ifadatika minka ilayka anya ba za mu bar wannan sai gobe ba yana da ma'anoni ne da yawa ifadatika minka ilayka ahmad ne yake ba wa muhammad ifadatika minka ilayka kai kake ba wa kanka kowane abu za ka gane daga wannan karatun Allah ke za a gane tajalliyat yadda yake tafiya za ga mafi yawa idan kai ka iktisabin alhairi sai ga yana dawa yarju ilaika ne eh man ja bi lasa yanshi falahu eh duk abubuwan da kai zo ma asabakum min musibatin fa bima kasabat alai aidikum wa yafu an kasirin ma eh ma ma asabaka min hasanatin وما أصابك من سيئة فعلا sai ka to in ka zo wannan ifada jika min ka ilaika to anan ne zaka gane ya Allah yake nema kawai an barka ne a ganka shi yasa wanda ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi wajen Allah in ba salaci da istighfar ya saura ba baya yawan magana bai baya yawan magana shine iza tamma aqalul mar'i qalla kalamu idan mutum hankalinsa ya cika to zaka ga baya yawan magana daga safiya zuwa dare shautu yani baya magana su magana haka kawai ibayi kaga mutum ya gane yadda zai iya amfani da duk abubuwan ka yarju daga gare ka ne zai koma gare ka shai namu yana faɗa ya ce idan kaga mutum ya yi tuntuɓe a hanya ya shiga fima laya a yinshi tuntuɓe in kai akan hanya wani abu ne aka yi ba ruwanka ka shiga sai Allah ya ce a cire mai dan yatsa kaf sai ka buge in ka taka kaya in ka taka wani abu na rantsi da Allah ka taba wani abu da ba ruwan kai ko a ina ko a ina tsayin yawo mai shimfiɗa idan ba ka da komai za ka iya tafiya ba ka da takalmi wallahi ba za ka taka ai maslaha ne ai wa'annan abubuwan duk wani abin da ka shiga wani abin da ba ruwan kai magana in ka yi ta bata da ladabi sai an taba ka shi yasa ake neman zuciya ta gyaru harshe san me zai faɗa amma ka shiga abin da ka faɗa yadda ka ga dama ka yi kamun ka to ba ku zama ai ba yana nan ba ina raba ka da dinar sadi eh kana yawo yana yau kabda eh da kuma in aka abin yake tsammanin wani abu ne kai ne inda za a ce me yasa kai kaza me yasa kai kaza ah wannan ya isa ga hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ibnu adam ya asaitu falin taskini ya ji kishin ruwa ba ka shayar da ni ba ya ce ya ubangiji wa kai ba su ka wa an tarabal alibi ya zan in sha da kai bayan kai ne ubangiji ta daga ya ce ama alimta anna fulanun ada adisha baka san wani yana jin kishin ruwa ba falan taski baka sha da shi ba law saqaitahu law zatani indahu da ka shayar da shi ne ka shayar shi ne kawai ai wannan karatun ai abubuwan ga sunan ne ai in ka ga abin da ba ruwan ka kauce sai yana sake ce wani ce in ka ga kaki a kan hanya an to farkar ka ce wani sheki ne ya zuba kaki a nan wurin a nemo kasa ka rufe ka wuce sai ce sai ka ce wani sheki ne sai sa a baban ka ne ya wuce to sai ka zo ka ce ka janye zage ba zuciya ce ta sa ka ba to ga aikin zuciya ka faɗe ta ka cika da ka cika ko ba majaya za ka zo ka ce ka janye zagin ba shi kake ne ko kuma ka ce wallahi ban san kai bane dawa ya ce ka zagi uban wani to duk irin wa'annan abubuwan kuma duk lokaci ku lura da wani abu duk lokacin da ka faɗi magana ta isuwa akan abu sai abin ya dawo maka na rantse da Allah sai ka zo ba yadda za ka yi wannan ɗin dai wajen shi kuma za ka koma الله سيحكي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والهاتف لما سبق ناصر الحج الحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المدار العظيم صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكان مدروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد من أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الله الفاتحة سوى تداني كا كم يوم كذونا وجن كراتو تندل قربان الشيخ اليوم